أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب العصر والزمان أرواحنا له فدا to muna na ƙarshen suratul ma'arij bayan da Allah ta'ala ce shi mutum an halicce shi halu shi ne wata sifa ta raki idan shari ya same shi wato fitalauci kenan ba ya da daure a ga talauci amma in ya wadata kuma yana da rowa sai istisna'i da masu sallah wanda ba su da sifa irin wannan wanda in suna da shi suka ba su rowa in ba su da shi kuma suna dauriya to su ne masu wa'annan sifofi nan sabanin halo wanda yake shi in baya da shi bai da dauriya in yana da shi kuma marowaci to su wa'annan su wa'annan da aka istisna'il su sai aka ce masu ne illal musallin sai masu sallah sai aka sifata su kuma da wa'ansu bobe alladhina hum ala salatihim da'imun wanda suke dawwama a sallan su mun bayanin wannan da cewa wannan sallan ya wuce na farali ana nufin nafila masu dawwama a kan nafilar da suka ɗauka makansu hususan iltizami da rakawai hamsin na kowace rana wallazi na fi amwalihim haƙƙun ma'lumin lissa'i wal mahrum da kuma wanda suke akwai haƙƙi abin sani a dukiyoyinsu ga mai roƙo da wanda bayi da wanda aka ramta muka ce shi ma wannan ya wuce zakka ta wajibi yana nufin kyauta kenan da ihsani to wallazina yusaddiquna bi yawmiddin masu gazgatawa da ranar sakamako masu yi domin ranar sakamako ke yawa sun san cewa za su gamu da Allah kuma rannan akwai hisabi saboda haka suna aiki don wannan don ayyukansu su suka nuna sun gazgata ranar sakamako musamman bayarwa bayarwa saboda Allah gazgatawan ranar sakamako ne saboda wanda zai bayar yana tunanin cewa za a biya shi za a bashi to shine zai zama bai hasara ba sannan kuma walladina hum min azabi rabbihim mushfiqun da wanda suke kuma masu tsoron azaban ubangijin su inna azaban rabbihim ghairu mamun ubangiji azaban ubangijin su ba abin amince masa bane wato wayannan mutane suna suna kiyayewa ba su aikata laifuffuka kenan suna jin tsoron aikata laifi saboda sun san cewa ba su aminta ba wani laifi ne zai kai su wuta domin amincewa da azaban Allah shine sabansa in kana saba ma Allah ka aminta kenan kuma ka aminta kenan cewa shi kenan kaman ba za ka shiga azaban ba kenan shi yasa ma kake yin sabo masu saba ma Allah kaman sun aminta ne da cewa su tsaf ba su shiga azaban Allah ba shi ko azaban Allah ba abin aminta mishi ba wato ba ba tsoro na cewa kawai mutum ya bisa ɗabi'a mutum ko labari aka bashi na abin tsoro zai ji tsoro to ba wannan tsoron ake nufi ba wato suna kiyaye suna kiyayewa da rashin laifi don gudun ka su fada ma azaba shine ma'ana والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين da masu kiyawan farajojin su sai ga matan su na aure ko abin da damannin su suka mallaka to su su wa'annan ba ababen zargi bane wanda yake ainihin yake biyan bukatun sha'awansa ta halas muke cewa cikin jimlan halas din banda kuyangi a wannan zamani namu wannan kuyangi son rai ne mutum kuma ya ji tsoron Allah a nan yana iya kawo tsurori ya ta kawo tsurori amma za a je lahira inda tsura ba zai amfani shi ba za ka kawo Allah tsurori ka tsira ba abin da yake halas halas ne abin da yake haram haram ne halas a bayyane yake haram a bayyane yake a sarari ba yadda za a yi ka kawo tsura ka haramta ka halasta haram ka je gobe kiyama ka kawo tsoron ka tsira nan kawo tsurori ka ce ai dama akwai bayi kuma dama nan kakannin su bayi ne ko kuma iyayensu sun yadda su sai da su ko kuma ai ainihin an sato su ne ko ma me ka faɗa duk kai ta faɗa amma ranar alkiyama ba za ka kawo tsoron ka tsira ba ba da ka ka shishigi a nan gobe kiyama ka ce shishiginka ya yi daidai ka iya kawo tsura wadda shari'a ba za ta amsa ba hankali ba zai karba ba a nan kana iya tsayawa tsayin daka ka kawo tsurori amma gobe kiyama ba zai fishe ka ba to fa man ibtaga wara a zalika fa ulai kumul adu duk masu bidan wani ba wannan ba ba biyan bukatansu na sha'awansu kenan na jinsi ba ta hanyar halas ba to su ne masu shishi to duk hanyoyin da bai zama halas ba wanda a wannan lokaci na muke cewa ba wata hanyar halas in ban da aure ban da aure aure wadda yake shi ma'auren aure ne ban da aka sani bisa ka'ida na addini da mutum misali zai zama yana da mata hudu sai ya auri wata tabiya ya ce ai matarsa ce ya shiga cikin fa'ula aika humul adu saboda ba a mata biyar wasu akwai masu mata da yawa wannan wani ba kunya ba tsoro wani sarki cikin sarakuna sarakunan kasashen larabawa din wanda ya suna da awon shi ne kamar mai kara addinin musulunci da wurarensu masu tsarki aka yi fira da ministansa mai kula da iyalansa minista mai kula da cikin gidansa ka akwai minista mai kula da cikin gidansa ce nan gida da sauransu minista kusan da guda aka fira da shi a talabishin aka ce matan sarki nawa ne ya ce 255 sai shi mai tambayin ya ce ta'ani alwasifat ya ce la azaujat shi shi mutum yana ce mafi ko ka nufin ku yangi ne ya ce a matan aure matansa na aure 255 sai ya ce to 'ya'yansa fa ya ce 100 nawa ne 'ya'yan maza ya ce to mata fa ce mamnu gwamnati za a doka ta hana a faɗi yawan 'ya'yan sarki mata amma maza an faɗa matan aure kawai ga suna rutu gari guda kawai na garin matan matan matan sarki to fa ulaika humul adu yawa tunda akwai shari'a tana nan ba kai saka canza ta haka kuma nan da ake cewa da sarakai da mal'ada wasu wai malamai wai suna da sadaku to fa ulaika humul adu ba wani tsuran da zaka kawo mana kawo tsura amma gobe kiyama zaka tsaya gaba ga Allah baka da wani tsuran da zaka gaya masa fa anta adi wannan shishigi ne ba wata hanyar zai zama biyan bukatan ka na halas illa aure wadda shari'a ta da shi halas lagai to wannan wannan ba barbar su su ci aure ne kawai sosai kuma yanzu wanda suke suke koyangi din da suke cewa koyangi ainihin idan ga yarinya da iyayenta sosai amma sai ainihin akai ta gidan wani ta zauna wai ta koyanga ce akwai wani basarakin gargajiya da wasu 'yan sakandare suka je fadansu suna rawan wayo rawan gargajiya 'yan sakandare ne sai ga wata 'yar ja ya ce wannan ta shiga gida shi kenan sai ta shiga gida aka ce abin ya ban mamakin ce to iyayen ta ba za ka ci ai babanta ya zo ya hada kukan godiya ya gode wai yanzu yansa ba za ta iya haihuwan sarki shi kenan kawai kawai zai zo ne ya ce ya gode wannan abin alheri da aka yi mishi ashe kuma amma da yarsa sadaka sai kukan murna yanzu ya haɗa zumunci da sarki wannan ba labarin da bane in na gada ma yana ce iya ga muku wani sarki ne yana nan da ransa abin takaici Allah ya sauke da kuma masu wazan rangadi a basu yaya a basu yaya su dawo da su hakimi ya je rangadi ya dawo da mata da yawa wai an ba shi kyauta iyayensu suke ba su kyauta wai sun zama kuyangi to haka ake kuyanga in ana bauta da suna ana bauta halas ne ba ba boyayyen abu bane a kasuwa gashi nan maza da mata na sayarwa ga dillali filhasu ka ce me ake kai ina jin majiyin karfi ne zai man hudon doya ne a ce kaga wannan da kautu da mai diya in shi kuma ya rika huciya gashi nan na sayarwa to in akwai wannan halas a karɓaɓɓe a al'umma halas amma da yake sun san yanzu abin ba halas ba ne shi yasa suke a ɓoye wasan ɓoya suke to wasan ɓoya ba zai fishe ka ba gobe kiyama ba yanzu a sami baiwa ba bawa ba zai yiwu ba kun ba yanzu a bauta a yi shi a ɓoye don me za a yi shi a ɓoye in kun san daga halas ne ku fito da shi fili man ku yi kaso a kaɗa ƙararrawa man a ce ga 'yan matan sayarwa faman ibtaga wara a zalika wara a zalika wannan baya ga aure kenan na halas don na ce auren halas don wasu na auren haram auren haram ya hada da auren muharrama da auren da bai halarta ba kaman aure akan aure ko auren ko aure fiye da hudu to aure wanda yake na halas to shine kawai ta hanyar biyan bukata kenan lagayu duk wani wanda ba wani mawara a zalika ne fa ulaika humul adun su ne masu shigi to wallazina hum li amanati mu'ahdim ra'un mun karanta dan fasara har zuwa wannan mun dai tsaya ne kawai a daidai na da kuma masu kiyayewan amanonin su in an ba su amana sukan kiyaye da kuma alkawari shi ma suna kiyaye alkawari in sun yi alkawari suna cikawa bakam da yan aka yi magana alkawari sai mutum ya ko ya tsuke shi ga alkawarin da ke tsakaninsa da abokinsa za mu haɗu aure kada ya zama ya zo sai da magana ya tsaya nan amma alkawari duk alkawara ya yi razi na amunu a hubil uqud duk kulli na alkawari to lazim ne a cika wujuban sawa'un tsakanin mutum da mutum ne ko tsakanin al'umma da al'umma kamar yadda ake yarjejeniyoyin tsakanin ƙasa da ƙasa a iltizami a sassa hannu duk alƙawari ne ko kullin ciniki ne ko alƙawarin da Allah ta'ala ya ce mashi mithaqon galid aure ke wa hazna minkum mithaqan galida shi ma kulli ne na alƙawari cika alƙawari ne ma'ana alƙawari kowane bangare da akwai abin da ya hau kansa yi wannan ya kan sai kaza wannan ya kawo kan sai kaza to kowa ne ya cika to masu kiyaye da alƙawuransu da amanoninsu amana an ce maka amana ko ba a ce maka amana ba kai mu'tamani ne akan duk abin da yake hannunka kai mu'tamani ne ko ba a ce maka amana ba al misali na ka ɗauke ka aiki a ma'aikata to kai mutamani ne akan abubuwan da aka danka a hannunka ko aka ce kai kai ne headmaster na, na makarantar firamare kai mutamani ne akan dukiyoyin da ke hannunka da yaran da aka baka amma ko aka ce kai ne principal ko malamin ma makaranta kai mutamani ne akan kayan makarantar da kuma ɗaliban da malaman da suke ƙarƙashinka in kai babban su haka mace ma'utamana ce a dukiyar mijinta da kan da mutuncinta mu'tamana ce haka ko da wani abu ya faɗo ma hannunka ka zama mu'tamani ko tsintuwa kai ka zama mu'tamani ko kwace kai a shari'a mu'tamani ne kai aka da ka kwata ko sata ka zama mu'tamani saboda yanzu ko ka ko ka so ka amana wannan abin da ka dauka ya koma amana hannu duk tasarrufin ka da kai ra'ayi mai ra'ayi tambaye ka dangane da shi saboda ka amanoni suna da yawan gaske sun fi karfin ambace ambace su da tafsiri a ce kaza amana ce kaza amana ce kama za amana ce yawa hatta in ba ce maka amana ba to ya zama amana ko wucewa kake kayan wani kaka ga ya zama amana to masu kiyaye amana da amanoni da alkawarori walladina hum bi shahadatihim qa'imun da masu tsayawa da shaidodinsu wato ba su boye shaida kenan kun ba su inkarin shaida bi shahadatihim ko bi shahadatihim ya zo da kira'o'i biyu ko jam'i ko ya zama mufradi shahadat shahadatihim ko shahadatihim da masu kiyawan shaidodinsu ke ko shaidansu masu tsayawa da shaida tsakani ga Allah shaida ana yi saboda Allah ne ba domin a amfana ba nan ya ce ba su a ɓoye shaidan ba su a ƙarawa ba su tawayewa shaida ana yi saboda Allah ne ba a ba ana yi don a biya lada bane a baka lada bane ko kuma don ka amfana ko ka tunkuɗa cuta ba akwai inda Allah ta yake cewa ko tsaya da shaida tsakanin ku da Allah ko da akan kanku ne ko akan iyaye biyu ko makusanta wato ko da shaida za ta rafke ka tun da yake saboda Allah kake sai kai ha kuma in ma za ta rafki iyayenka ko makusantanka duk sai kai kana shaida saboda Allah ne ba don wani ba shi ma kazalik shi ma shaida kamar amana ba sai an ce maka shaida ba idan ka halarci abu ka zama shaida automatikiya shi yasa ba ka son ka ga shaidan abu sai ka gudu ba ka don haka za a tambaye ka shaida shine wanda ya halarci abu dangane da waƙen karbala jiya na cikin bayan da nake akwai mutane biyu akwai wani sunansa amur akwai wani sunansa arsama wanda duk imam hussein ya ce to su bar wurin kansu yadda su gani duk wanda ya ga abin da ke faru ya zama mai shaida automatikiyan ya yi ya yi shaida ke duk wanda ya shaidi ana kashe mu bai taimake mu ba to gobe kyama za a kuga shi ya zuwa ga wuta wutan jahannam ya dawo ma ciki saboda kaga shaida ba sai an ce maka kai shaida bane idan idan mutum ya magana ko a kasuwa ne ka ji otomatikiyan ka zama mai yawa ko idon ka ya gani ka zama shaida shaida ba sai an ce maka zo kai shaida ba kake zama shaida in ka san abu ka halace shi ka zama shaida walladhina hum ala salatihim yuhafizun to can farko an ce ala ala salatihim da'imun wannan kuma sai aka ce ala salatihim yuhafizun to wannan shi sai aka ce wancan muka ce ainihin ya fi ya wuce wajibai to nan kuma sai aka ce dangane da wajibai ne a kudu da akwai ruwayan nafila ne daga imam bakar ya ce hiyal farida dangane da والذين هم على صلاتهم دائمون كما والذين هم على صلاتهم يحافظون يتي هي النافلة نافلة wancan wannan wancan kai wancan wannan maganan ga farali ne wancan kuma ga nafila abuwa wallazina hum ala salatihim da'imun nafila ne wallazina hum ala salatihim wallazina hum ala salatihim yuhafizuna farali ne kuma a cikin daga imam kazim ya ce uslaika ashabul hams hamsi na salatin min shi'atin wannan kuma kaga ya ce ainihin duka hadda na filonin kenan kamar yadda ya zo a wajen to duk waɗannan masu waɗannan ulaika fi jannatin mukramun mu kun zama ɗauko karatun wancan karan ba mu dare ba sai mu lokaci ya ƙure muka bai shagar to yanzu duk waɗannan da muka lissafta to su waɗannan kun ga ba su da siffan sifan mutumin da ake ce mashi halu wanda in shari ya same shi ya raki ya rowa in alheri dukiya in talauci ya afuwa in talauci ya same shi ya raki ya bara ya kasa dauriya in kuma alheri ya same shi ya rowa ya ki bayarwa to sai aka ce in ban da waɗannan masu waɗannan sufofin kun ga ba musalli din ba musalli ne kawai ba masu ka wannan ne lahum wannan ne do'inan sufofin gaba daya wanda suka tattara wa'annan sufofin to su ne ula'ika fi jannatin mukramun waɗannan su ne waɗanda wanda suke ababen girmamawa a gidajen aljanna su waɗannan suna cikin aljanna lafiya lau suna karɓan karimci nau'o'in ni'ima iri-iri famani ladina kafaro kibalaka muhtiin menene ya sami waɗanda suka kafirce kibalaka an fassara shi da haulaka wato wannan sunan suke tare da kai kenan nan ya ce ƙibalaka ƙibalaka bi kasrar kafi na hawaka wa indaka wa haulaka ba ƙablaka ba ne ko ba ƙibalaka wa malin ladina kafaru ƙibalaka ƙibalaka ba ƙablaka ba ba kafin kai ba yawa ƙibalaka wanda suke ƙibalaka haulaka ko indaka me ya samu wannan kafiran da suke tare da kai ne muhtiin ma'ana musri'in suke gaggawa gaggawa mene anil yamini wa anil shimani izin dama da hagu sun rarrabu sun sami farraka wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza me ya same su ne a sami kalma ɗaya mana wato su wasu jama'an sun yi dama wasu sun yi hagu wato ma'ana meye ban makin mutanen wa'annan kafiran da suke tare da kai suka rarraba haka wannan yi nan wannan yi nan kewaye da kai kai kana karanta masu ayoyin allah maimakon su hankalta amma sai suka rarraba wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza kuma suna ta gaggawa kafin ma gama karanta ayar tunda kun san sun riga sun ɗauki matsayi da da bincikansu sun zo sun ce mu saurari wannan mutum in mai gaskiya ne abin da yake da'awa cewa Allah ya aiko shi ne mu yi imani da shi mu tsira in kuma ƙarya yake yi bai ba mu hujja ba mu watse mu rabu da shi mu karyata shi ku gaya mini inda da wannan aniyan suka zo ya mai zai faru ai na lafiya lau na zan ce to menene wanda ai ya ce Allah ya aiko shi da gaske a a a in dai Allah ya aiko mutum to bin shi ne mafita bari mu je mu ji me yake cewa in ya tabbata da Allah ne ya aiko shi to za mu bi shi in ko ba Allah ne ya aiko shi muka gano ƙarya yake to za mu ce mishi a'a kai makarici ne mu watsi mu rubu da shi to da haka ne ne da lafiya lau amma tun farko sun ce wane ne muhammadu ne dan abdullahi yana son ya fi mu ne wallahi in aka bi shi duk kasan nan za a bi shi zai zama ya fi kowa ɗaukaka kaga mu hashim da sun bi mu jiya mu gidan mu yaushe za a samu wannan mu ce ƙarya yake mu mangare shi ne mu baza jita-jita wani mu je mu ji mai zai ce ne to yanzu da suka zo sun zo su ji menene tun farko sun dauki matsayi ba za su imani da shi ba za su bi kuma za su karaita shi za su kawar da shi za su bi karfin sa saboda haka idan suka zo in yi magana in aka ce me yace wannan zai ce eh to yayi waka ne wancan kuma ya dai tatsuniya wancan to yayi sumbatu wancan kuma yayi surutu wannan kuma ai bokanci yake wannan yayi walawala kowa ne ya faɗi nasa to izin sun rarraba kasa inda da ya kamata a sami kalma ɗaya ko ya kamata a ce in mutum yana in mutum yana waƙe muka zo don cikan muka samu mutum yana waƙe me za mu ce yana yi yana waƙa yanzu da Allah zai yi wa mutum ya zo yana waka har da yan amshinsa ana buga ganga ka ce kai wannan alkur'ani daban al'ajabi wace sura yake karanta za ka ce haka na da jin da jin mai mawaki ka san waƙe yake ba batun kuma ka ce yana karatu ne ba da ai mutum ya zo yana yana yana buganga yana waka ka zo ka ce wannan professor wani fanni ne ka ce mai ba ganin kana ganin babban malami irin wannan ko da ganin professor ne ai ba ka farofesun suke ba ko wanda ganin shi kaga mawaki to amma me yasa su maganganun su suka rarraba fa ma lil ladina kafaru qibalaka muhtiin anil yamin wa anil shimal izi su suna ta gaggawa ko ne cika sun sun rarraba me yafa aka rarraba kalman su me yasa ta rarraba saboda bata adu akan gaskiya ba yawa da ta haɗu akan gaskiya wannan wane ne shi manzon Allah ne ko ko wani mutum ne da ya kirkiro wani wayo domin ya sallado akan mutane mallake su ɗayan biyu la gairu ko imma manzo Allah ne Allah ne ya koshi ko kuma a'a ya kirkiro ƙarya ne domin ya zama shugaban mutane to amma in aka zo aka ce musu to wanne ne sai kowa ne faɗa abu daban saboda mene sun farakan maganganun su ya nuna ba su akan kalma guda ba saboda mene karere yake karere yake ne ita ko gaskiya kwara nawa ne ɗaya rak halas kaga wanda ainihin suka imani su za su ce wannan manzo ne wanda Allah ya turo an gama lagayo ba kuma za ka tambaye su don gane da su ce maka wani abu za su kowane ka tambaye zai ce maka wannan manzo Allah ne an gama magana ɗaya kaga so gaskiya ke to me same su ne suka rarraba haka a cikin itijaji daga amirul mumini bayan ya ambaci al'amarin amirul mumini alaihissalam ya ambaci munafikai sai ya ce wa ma za da rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi ya ta'allabuhum wa yuqarribuhum wa yajlisuhum an yaminihi wa shimalihi hatta adhina Allah ta'ala lahu fi ib'adihim bi qawlihi wa hajurhum hajaran jamila yace manzo Allah sallallahu alaihi wa ali bai gushe ba yana zaunar da su munafikai dama da hagunsa yana yana yana zama da su a tattauna da su har har sai da Allah ta'ala ya ce a nisanta su da wahajurhum hajaran jamila da kuma faɗin sa fama lillazi na kafaru ke balaka motsi fama lillazi na kafaru ke balaka motsi an ne mina wa an shi ma da izi ayyad ma kullum ri'in minhum an yi da kala jannata na'im to kowannensu yana tsammanin a shigar da shi aljannan ni'ima ne idan an faɗi labarin idan an faɗi idan an faɗi labarin ni'ima ga mutane sun basha da baki su su ne za su shiga wannan ni'ima in an faɗi azaba sai su ga kuma kan ba su ne za su shiga azaban ba wasu ne za su shiga to me same su ne nan mai shari yana cewa su mujirmai al'utat suna suna izgiri da alkur'ani suna nuna raunanan musulmi irin su habab da bilal da ammar suna cewa idza dakhala haula aljanna kama yaqulu muhammadun fa nahnu ahqqu biha wa aula indai hawa nan talakawa irin su khabbab da bilal da ammar za su shiga aljanna to ai mu muka fi cancanta tunda mu manyan mutane talaka ma ya shiga aljanna ballasa babban mutum ki da talakan ma zai zo ne ya nuna takarda mala'ika ya duba ya ce eh to lalle an ce maka aljanna sai ce shi ko babban mutum ma an ya zo kawai da jiniya ne ma kawai sai ce wai wane ne a ce ai wannan babban kwamanda ne sai a waje kuma kawai sai wuce wani wani wani kawai ce da jiniyarsa to ce kila ka ya dauka tun da shi babban mutum da lalle da yawan manyan mutane sun dauka ko a lahira su manya ne sun dauka sun tsaguwa a ci su manya ne a wannan ran saboda su manya ne ana mandikin wayannan mutane kenan to shi ke ce ne ke cewa amma babu shakka su wayanda suke ganin suke suke ganin wayannan rawana nan a ba a bakin kuma ba su ne yan wuta kowannen su tsammani yake zai shiga zai shiga aljanna ba tare da ya yi imani ba ko kuma wannan wannan inkari ne ga faɗinsu cewa lausaha ma ya ƙuluhu lanakunu fiha afdalu hazzan minhum kama fi duniya in abin da yake faɗi gaskiya ne to mun fi nan rabo a duniya saboda haka za mu fi su a lahira wannan mandikin wasu ma'abota duniya ne sun ɗauka ɗaukaka ana samun sa ne da darajojin da su suka ɗauka shi ne ɗaukaka ana amma ɗaukaka a wajen Allah daban ne yawa inna akramakum inda Allahi a mutane a duniyance sun ce babban mutum shine mai dukiya da mukami a larabawa kuma hususan na wannan lokaci da jini don ko kana da dukiya to sai an ce maka kai dan wane duk majalisunsu ba kai saka zo ka zauna a majalisi ba sai kai wane idan bare ya zo ya zo gari ya shigo gari a jiwarin wasu ya zauna ya zama halifin wani gida to ko na magana za ce halifin suwa ne halifin suwa ne wato ainihin ya shigo garin nan ne ya zama dan gidan suwa ne ya zama kamar dan gida amma halifin gida ba zai zama kamar dan gidan saboda haka koda zai dukiya doyin gaske a bashi shugabanci saboda a ce dan wane ne sai a ce ai halifin su wane sai a ce to ya za a yi halifin su wani ya zama babba sai ya haifu da wani dan wani to kuma ko da ya yi jayaruntaka a wajen yaƙi duk da haka ba abin ainihin a shigo da shi cikin majalisun manya ba sai dai a gan shi ballantana kuma a ce bawa ne shi an ji bawa ne aka siyo shi ya zo aka na'am suna suna tabanni don an ce umayya bawa ne barume na abdu shams da yake a jahiliyan su su suna mai da suna mai da wani da saboda haka sai shi abdu shams ya ce umayyan nan yanzu ɗansa ne to in mutum ya mai da wani ɗansa to ya zama daidai da wanda ya haifa wanda wanda ya haifa bai shi da komi ba in dai har mutum ya ayyana wani a matsayin ɗa saboda ka sai umayya ya zama daidai da su sauran 'ya'yan abdu shams kamar rabi'a baban utuba da shaiba shi ɗa ne na jini na abdu shams amma umayya ya zama daidai da shi saboda haka suna tabanni in ba da tabanni a yayi ba ya ce mai da mutum ɗa ba to ba zai yi zama ɗansa ba to su kaga su ainihin ma'aunin gane waye wane ne babban mutum a quraish a wannan lokacin shine wane dan wane mai dukiya da muƙami yau shine shine babban mutum to kama a cikin bani wanke kuma abin mamaki har wala suna girmama muruwa wanda mu a yanzu da ban mamaki kuma yanzu muruwa ya zama tarihi yanzu ba a ɗauki mutunci a bakin komai ba dukiya da mukami kawai yanzu dan wani jikan wani ya kawo a zamanin mu saboda ga 'ya'yan masu fitsari a tsaye da 'ya'yan wanda iyayen suka sauko daga kan dutse suna zama shugabannin ƙasa da ko da ko ina ɗaukaka sai ɗan wani jikan wani saboda haka yanzu me kake da shi wani mukami kake da shi a yanzu kuma mu ruwa ba shi da matsayi a zama amma saboda haka muna maganan da ba muna maganan yanzu ne da aka lalace a da can duk da lalacewan jahiliya mu ruwa muhimmin abu ne a wurin shine mutunci mutunci suna giran mutum yana da mutunci shi babba ne a wurinsu to kai wane ne dan wane kuma me kake da shi wani makami kake da shi yawwa to saboda sai ko da aka zo ana magana addini sai suna kallon shi ta wannan shi wannan muhammadu nan yana yana neman ya sallado a kansu ne ya fi su kuma abin da yake faɗi ko da gaskiya ne su ba su ba dunnan sun bi girman su ya zube kuma zai fi su kenan kuma fin su na haraba da saboda haka yanzu maganin shi ne ba su fi ba kawai da sun tabbatar cewa wannan abu bai nasara ba to a lokaci guda kuma ai da ma kullu mar'in minhu an yudkhala jannata na'im tun da shi babban mutum ne aka ce akwai lahira wani akwai fa lahira yace eh haka ne akwai lahira akwai wata akwai wata fa akwai aljanna sai yace eh haka akwai wata akwai aljanna to amma ai anan Allah ya girmama shi shi babban mutum saboda haka a lahira ma ne babban sai a ce mashi a sai wanda ya imani ya aikin kirki to a nan ne fa zai ga cewa a to ai lallai shi in dai haka nan ne to wa'in can ba su fi shi mutum da shi Allah ai Allah ya ɗaukaka shi birbijin su wannan mantakin akwai masu wannan tunani har yanzu ganin cewa kamar sun ɗauka in kana da ɗaukaka a nan kana da shi a can har sukan ci suna ma da hausa kenan larabcin bahaushe ba larabci ne ba wannan hausa ne suna cewa kan masalar duniya kan masalar lahira wannan hausa ce ba larabci nake ba kan masalar duniya kan masalar lahira kamar duniya kamar lahira wato in ka ga babba ne a nan duniya to babba ne a lahira in kuma kai ka ga ka baka da daukaka a nan duniya to baka da shi a lahira dun da ba don ainihin Allah Allah Allah Allah yana son ka bada baka wani wani mutum babban mutum na gan shi da agogon zinare tsalla zinare da cin din da kuma duk zinare ne sai na ce ai haramun ne namiji ya sa zinare sai ya ce to ai Allah ne ya bashi zinare sai ce amma amma annabi ya ce adam adam mu ne a lahira ya ce tunda dai Allah ya bashi a duniya to lahiran ma zai bashi dai dai na ya ce kai kai ya ce kai kai baka saban Allah ne kai kawai kyale shi kawai sa agogon shi ce tutu shi ke da sa na yi maka daidai na gama shi ke ba kai baka saman Allah ne wato ma'ana ya sabi Allah in kyale shi kawai daina magana to kaga tun da dai Allah ya bashi dukiyar anan yana son shi ne ya bashi kuma zai bashi na can tun da ya fara bashi anan wannan mandikin manya ne to kaga ne to a tsammanin su haka ne ne ayyad ma kullum mar'in minhu an yadkhula jannatan na'im kowanne mutum a cikin ya san shiga aljanna ni'ima saboda shi babban mutum kalla ba haka bane al'amarin ba haka yake ba shiga aljanna ba a yi da yaudara eh nan ya ce haihata la yi kuda Allah fi jannati ayata ba a yardaran Allah a aljannansa wala tunalu mardati illa bi ta'ati ba a samun yarda Allah sai da da gare shi za a yi yardaran Allah a shiga aljanna a yi masa wayo sai kawai ba aikin kirki ba kawai sai a nuna wa'yansu takardu na bogi ko a ba da cin hanci zai yiwu a nan ka ana ana yi ana yaudara ko ba a zama bayan yaudara ba akan yi murɗaya a ci zaɓe ba ko ana bakin bindiga a kwaci mulki ko sauransu duk ana iya zama manya da ƙarfin tsiya ko da yaudara ko ko kuruk amma ban da aljanna aljanna kan ba da wayo ne za ka shiga aljanna ba ba za ka yi ma'alla wayo ne ka shiga aljanna ba za ka yi takardun bogi ka je get ka nuna ma mala'iku su ce a'a wuce ko ka ba da hanci ko ka ba da rashawa to kalla al'amarin ba haka ba ne inna khalaqnahum mimma ya'lamun mun halicce su daga abin da suka sani ne mun halicce su daga abin da suka sani menene ma'anan wannan wato su sun san cewa ai an halicce su ne ba da ɗaukaka kamar yadda suke rayawan suna da shi ba min ma'in mahil daga raunin ruwa ai innahum wa kullu bashar min ma'in mahil wala fadalil ahadin ala akhar illa an ya turka shay'an nafi'an wa mufidan li akhihi al-insan wannan shi mai fazaran kullun shi insaniya ya kalli ta cewa insaniya insaniya to ba mu ki ba mu ce ba insaniya ba amma sai an yi imani aikin kirki ke samun wurin zama imani da aikin kirki ne shine mutum amma idan mutum ne halitta da launin jiki wanda yanzu an adam yanzu yana yana nuna fifiko akan wasu da cewa shi shi ya fi wani saboda shi ya fito daga cikin al'umma kaza kamar balarabe misali yana a wani lokacin a gan shi ya fi ba a jami to ban kwarai shi kuma yana gani ya fi sauran larabawa to kuma ballantana kuma yanzu kuma shi kuma bai babban mutum mai daraja yana ganin ya fi wanda ba yi da daraja yana shi dan wani ne wancan ko ba dan kowa ba ne ko bare ne ko kuma bawa bakin mutum saboda ka shi a fi shi fifiko saboda shi wani dan wani ne jikan wani ban kwarai shi jikan bihir bin malik kuma gashi yana da dukiya shine kuma babba a gidansu wannan ɗaukaka kenan amma muka koma asali fa duk mutane daga ina aka yi su kullukum min adam wa adam min turab duk yayan adam ne adam kuma daga daga ƙasa aka yi shi to kai kuma daga kai kuma wanda kai take tan awo kai kuma menene asalin ka dugon mani ne wanda yake in wannan ruwan ya zuba a jikin mutum nan da zaka yi zai da kyama zai kama ma je wanki ya bar shi yana ko ya bushe yana wari daga shi aka yi ka saboda haka in dai mutum ne to duk ashe duk ku gaya mini akwai wani mutum za a ce kai wani mutum hala dai maniyin zinare aka yi aka yi shi ce kwarai kwa akwai wannan mutum akwai wanda aka kwaba zinare tukunna aka kwaba aka kwaba sannan aka jajjaba aka hura masa rai akwai duk mutane daga ministry duk asalin su ɗaya ne ashe kaga duk mutane a matsayin mutane duk abu ɗaya ne mutum a matsayin mutum an bambanta tsakanin wani da wani duk ɗaya ne amma a ina ake bambanta imani da aiki wannan shi ne ma'auni imani da aikin kirki wanda ya imani a aikin kirki ya fi wanda ya butulci ya mummunan aiki fa to sai ya saraya to kaga in an ce shi babban mutum ne amma ya yi butulci ya mummunan aiki sunan shi butulun mai mummunan aiki to sakamako gobe kiyama fa sakamakon digon maniyinka ne ko jininka ko matsayinka a duniya mukaminka ko dukiyanka shi ne kai gobe kiyama? a'a imaninka da aikin kirkinka shi ne kai na'am da wannan mizanin na imani da aikin kirki ga wanda suka yi sai su sami babban daraja wanda ba su yi ba butulci da mummunan aiki ba shi kuma sai sarayar da mutum saboda kaga a gobe kiyama wane ne babba shine waye wanda ya imani ya aikin kirki wane ne ya saraya wanda ba kowan kowa ba ne kaskantacce walakantacce gobe kiyama shine butulu mai mummunan aiki to yanzu butulu mai mummunan aiki ne amma shine babba a ma'aunin duniya amma yana tsammanin goben an je shi babba ne shine aka ce masa kalla kalla al'amur ma kamar ina khalaqnahu mimma ya'lamu mun halice su da abin da suka sani ma'ana duk mutane duk abu ɗaya ne fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi inna laqadiruna ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqin na rantse da ubangijin mahudan rana da mafaɗanta mu masu iko ne a kan mu musanya waɗanda suka fi su kuma ba za a gagare mu fala uqsimu wannan ibara ce a larabci wanda haka nan take a larabcin sai in ka karanta larabcin zaka san cewa haka ne haka ba larabe a gayan iya maganansa in ya ce la uqsimu ya fiye ce uku su makarbi ko ba lura ba ba wai la za'ida kamar yadda suka ce ba ba la za'ida ake cewa haka larabci ne harshen su ne saboda haka yadda suke magana da harshen su haka ne abin yake idan yace la uqsimu ya fi ya ce uqsimu karbi amma ma'anan su uqsimu ne amma ya fi uqsimu karbi kamar kamar kamar yace la uqsimu ba ba ba lanafiya bane ba ba ta kore kasam din bane ta tabbatar da kasam ne kamar wato mutum zai magana ne sai ya faɗo wata kauce ina na rantsi wato kamar ya sai da yace wato lazima to ya tabbatar da rantsuwar nasa saboda haka idan an ce la usmu ba ba yi da ma'ana wani mutum ya ce wai la za'ida ba ya san bai da ma'ana saboda su a larabci la usmu ba ba ma'ana ba sunan la din za'ida ne ko ma'ana la za'ida wai an sa ne kawai amma usmu yake nufi ba daidai ne wannan fasar la usmu ya takidi ne na usmu ya fi usmu karfi kuma in ka ce mana ya ake zama ce haka laraba suke maganar su a lokacin ta yi yanzu balaraban yanzu ba zai ce haka nan ba amma balaraban lokacin yi wannan maganan ya burge ya ga nuna gayan iya magana yawa to wane ne mai wannan rantsuwan Allah ta'ala ne sai ya ce na rantse da ubangijin mahudan rana da mafaɗanta mun sha magana dangane da masharik masharik arabu magarba cewa ainihin ita rana tana fitowa ne a mahudai tana fadawa ne a mafaɗai wato kullum gangara na ta fito ta gabas ta fada yamma amma mutum yana lura da kyau da inuwa in yana dukan kofar ɗakinsa ko tagansa zai ga wani lokaci baya duka in ya lura cewa yana lura da inuwa zai lura cewa ainihin wata rana tana fadawa a yamma sak ne wata rana yamma maso kudu wata rana yamma maso arewa in kuma tana huduwa tana fitowa ta a gabas ne sako ta ta fito a gabas maso arewa ko gabas maso kudu haka take wato ba tana fitowa a wuri ɗaya ba ne to kowace rana cikin adadin kwanukan shekara kowace rana ran da rana take inda take fitowa daban inda take faɗawa daban adadin kwanakin shekara ne kullum inda take fitowa daban ne kuma kullum inda take faɗawa daban ne har shekara ya kammala nan yana cewa ƙal al-masharik shita'i wa masharik saif wa magharibi shita'i wa magharibi saif wato wannan ta yi wa ganin mutum mahudan lokacin zafi da lokacin sanyi mutum zai lura cewa lokacin sanyi inda rana take fitowa daban inda take fadawa daban lokacin zafi inda take fitowa daban inda take fadawa daban da ya ce a cikin ma'ani an sami ruwaya daga amirul muminin alayhi salam dangane da wannan aya ce laha thalathu mi'atu wa sittuna mashriqan wa thalathu mi'atu wa sittuna maghriban fa yawm alladhi tashriqu fihi la ya'udu fihi illa min qabil wa yawm alladhi ta'dubu fihi la ta'udu fihi illa min qabil tana da muhudai 330 da mafaɗai 330 inda take fitowa daban inda take faɗawa da a cikin itijaj kuma har wala daga amirul mumini alaihi salam ya ce laha farafu mi'at wa sittuna burujan tadlu fi kulli yawmin min burujin wa taghibu fi akhar fala ta'udu ilayhi illa min qabil fi dhaka al-yawm tana da burji zangonni zangonni 330 wannan ya fi kama domin adadin kwanukan shekara 300 ne da 60 da biyar da rubu'i saboda haka idan aka wannan yayo a zarba shi a zangonni ya zama wani zangon yana kwana uku wani yana kwana hudu wani ya kwana biyu saboda ka sai ya zama zangonni 330 daidai kaga ba adadin kwanakin shekar 360 adadin 30 ya ce salasa mi'a wasu oi haka ne 360 haka ne 360 da 30 nake cewa ko 360 ba da 30 ba afwan 360 mashriqan wa 360 maghriban 360 da ba da 30 nake ta cewa da 60 to in yace zangonni ya fi domin kwanukan shekara ya fi 360 sai dai ya yi kusa ne ya kai 360 da biyar da rubu'i kaga kenan in haka nan ne ya zama kenan in an ce zangonni a wani zango yana iya fin kwana ɗaya ke ne kamar kwana biyu ke sai zama adadin shekara irin in yana nufin kenan wata rana zai iya fito za ta fitowa a wahuda ɗaya ta sake fito a wannan hudun tana wannan zangon sai zama adadin kwanukan shekara ɗin to wane ne ke rantsuwan nan Allah ta'ala yake cewa mun rantsi na rantsi da mahudan rana da mafaɗanta mu masu iko ne inna laqadiru mu masu iko ne ala an nubaddila khairan minhum mu musanya wa'anda suka fi su wato kenan muna iya tafi da su mutanen nan mu kawo su wasu ba su ba in mun su hakan wa ma nahnu bi masbuqin kuma mu ba ainihin za a riga mu ba masbuqin ma'ana maglubin in mun su haka nan wani ba zai gagare mu ballanta na ya hana to in su wa'annan da suke titin kaho suna zaune a doron kasa suna titin kaho me yasa me suka sun makanu a kasa me yasa suke tunƙaho din har suna ganin sun makanu ne a ƙasa to shikenan in abin a kawar da su ne fa za su sa su ce an ƙya kawo hanyar kawar da su sa ba kama amma wani wuri Allah ta'ala yake cewa ainihin in mun ga dama za mu tafi yadda ku mu zo da wasu ya ce kama an shi ana min zuriyata kwamin akhari kamar da kuma mun fare ku ne ga zuran waɗansu kawar da mutane a kawo su sassauƙa ne a wajen Allah yana iya zuwa da halaka mutane kamar da aka yi aka yi rufana aka halaka wasu shikenan nan shi a ƙare suka titin kawo suka titin kawo ran ruwa ran ruwa ya zo ya sha kan komi komi sai da kake ji da ruwan da da da da ruwa ya kafe sai wanda suke jirgin ruwan annabi nuhu kawai suka tsira in sai muga mutum ya ta cin kawai daga kawai kawai abu sai zo kawai su kenan shi ga tafi da shi kuma yana iya zama ta hanya ba lalai dufa na ba ba lalai dufa na ba ko ko ko ko ciwon ciki kakan mu ne na turanci na turanci na turanci wai shi wani abu ne kamar namarudu aka ce yana tuho hanci yana tuho hanci aka ce wani sauro ne ya shiga hancinsa ya dunga kwarma iyo shi kenan ya ko dunga kwarma iyo a fada malam sai ihu ake ji yana ta gurmusu su sauro Allah ya turo ya sallado ya shiga hancinsa ya ko dunga ihu ya dunga kururuwa aka rasa za a yi haka nan ya mutu to kaga in Allah ya turo dan dan dan shikenan shikenan kuma zance ya kare duk wannan tun kahon na marudu din kuma ya kare a sauro wanda yake dan mitsitsi kawai ya ya gallabe shi an gama nan da nan ga mutum yana cin kahon saboda mene an kyale shi ne bai gagarau ne nan da za ka da shi kawar da shi sun saukan abu ne sai ka kuma babu shi kuma shi kenan kuma yana nan da ransa da lafiyansa abin ya fice hannunsa yana faruwa haka da ransa da lafiyansa abin ya kubuce a hannunsa ya koma kuma yana kallo kuma yanzu ba zai iya cewa komi ba ba ba mulkin mulki yana iya tafiya dukiya yana tafiya komi nasu yana iya tafiya to a kawar da su a kawo su ba su ba ba wani abu bane wato su bar ganin an kyale su har suna titin kawo din to mu masu iko ne kan mu tafiyar da su mu kawo su ba su ba kuma ba su gagara ba fadarhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmuhu alladhi yu'adu to wannan kuma ka ya nuna ainihin hikimar kyale su din da aka yi kyale su inji Allah ta'ala su su su ku tsetse ne haud shine kamar da ainihin asalin kalman haud shiga ruwa ne yau da kullun sai ana yin shi akan kowane shiga komi har da kutse a cikin maganganu to kyale su su yi ta maganganun da suke kenan wayar abu su yi ta wasannin da suke su yi kutse tseniya a duk abin da suka kutsa ma su kuma yi wasanni yadda ransu ya ga dama har su gamu da ranar da ake musu alkawari yinin da ake musu alkawari yau kyale su ya kai wannan manzo ba na shi kenan ba yana nufin karkai masu azimin za ka ta masu azimi amma dai ba su su yi ta yin abin da suke dalilin yasa Allah bai tafiyar da su ba saboda su ba za su tsere ma Allah ba akwai ranar sakamako an musu alkawarin za a haɗu a ranar sakamako rannan akwai hisabi akwai wuta akwai aljanna to rannan la mahalar ta tana nan zuwa saboda haka yanzu ba a yi musu gaggawa ba ba yi musu gaggawa ba amma in aka so za a yi musu gaggawa amma ba yi musu ba kyale su lokacin ya nan tafi yawmuhum alladhi yu'adun akwai ajil akwai ajil da ajil akwai magaggauci da majinkirci magaggauci shine an musu alkawan ga musu cewa wannan addini na annabi sai ya tabbata sai ya murkushe wannan girman kan nasu wannan magaggauci ne majinkirci kuma an ga musu za a taso ranar kiyama kuma za a yi hisabi to wanne ne ba zai zo ba duk kowanne zai zo ya ma zo din akalla dai an ga magaggauci din ya zo saura majinkirci kiyama na nan tafi ran da aka yi masa ragawai yau mai yukuru na min al'arjida sira'an ka annahum ila nasibin yufidun ranar da za a fito da su daga kaburbura a jidas ɗinkin da gaggawa kai ka ce ana ingiza su ne ya zuwa nusub wa nusub wurare ne wurare da aka kakkafa wurare da aka kakkafa ne a duwatsu ne sukan kafa sai su dora dabba su yanka suna ce mashi kalta sukan hada duwatsu in za su yi za su yi irin abinan urbani irin nasu ga gumakansu in za su yanka dabba ga gunkinsu a matsayin ibada sukan ɗauki dabban ne su ɗora ta akan wannan duwatsun su yanka ta akai to kamar yanzu misali da zamu ba da shi shine kamar ce kwata kamar misali ainihin dabba in za a kora ta kai ta kwata in ta sa abin da take ko kuma mu ce wurin da ake hangin mutane tun da yake so ita dabba bata san in ka za a kai ta kwata bata san ma ina za a kai ta ba ba ta gane ba in dai ba a karin maganar mutane ba yanzu za a kora shanu zuwa kwata sosai na kai ba su damu ba amma idan da akwai wani wuri da ake zuwa a fille wayan mutane kamar a ce za a kai su jakara a fille musu wuya irin da ake da sai a zo da fito da su da kurkuku ana ana ana dukan su da bola da za a kai su a fille musu waya ya kaga tafiya ran nan ya kaga tafiya ran nan yanzu da za a fito da mutum daga daga gidan tsaro ba a sa mishi mari ba ba a sa masa komi ba a ce maka a ce masa nufi jakara za a fille maka waya nan haka kawai an sake shaka a ce tafi jakara hauni yana jiran ka ya ka gani zai ce to madalla ina zai nufa in ya falla ya tafi gere ya gudu kenan to amma nan da yake tura sun za a yi ba suna so bane amma za a buge su ne a ingiza su a wato ranar za a taso alkiyama za ka ga kamar ana tura mutum ne zuwa ga makisa baya son ya je amma dole ya yawa da ya tafi kuma din da gaggawa dole kaga gaggawan ba din yana so ba ke da lokacin da za su fito daga kabarbara a shiga gudu din nan an ce maka suna so su gudu ne gudun dole ne domin ba suna so bane shine aka bada misalin kai ka ce ana tura so ya zuwa makisa ne khashi'atan absaruhum tarhaquhum zilla gannan su na kaskance wato ainihin rannan gannan su za ga mutum wato rannan kaga idan malam kaga ya ida idanu suka daddaro taraqum zilla kaskanci ya kan masu khashi'a wato kankan da ka idanun nan malam a kaskance kuma ainihin ga zilla ya kan masu yanzu wani wanda ake ce masa shine wani wanda yake tatin kawo shine wani yanzu shine ake tura shi zuwa wannan taro a gashi nan zigirgir ba komai tare da shi kuma kafansa ko takalmi babu sannan kuma ma kila yana dauke da mururuwa sannan ga mai bulala sannan ka gan shi a walakanci a kaskanci zalika al-yawm alladhi kanu yu'adu to irin da ake masa alƙawarin sa kenan ana ce masa zafa a taso ranar alƙiyama to mutum yanzu ya kyale shi ya ta tinkaho din ya ta cika da watsewa ce shi ne wani shi ya fi karfin kaza shi kaza shi kaza ran da ya ga ƙasa ta wage kamar ya tashi farka bacci ya fito ya ga mala'iku na jira kamar yadda ya zo duk wani shugaba shi gobe kiyama zai zo da mari ne da sarka adalci zai kwance shi kowane shugaba ke zai zo da nan da mari in an yi hukumci an ce ya yi adalci to shine sai a cire mari to cararrafa yana fito a zuwa mashi mari a kora shi ya kaga girman kai ranar kamar wanda suke dauka za a dauko su za a fito ne a ce sai su ana musu kirari mala'iku sun ce zai shi babban mutum dan manya eh ya ci banza ya ci wofi ya yi takama ya ci sai shi mai tinkawo haka za a yi a taso kiyaman ka gani ka ga ya labe da bari nan in wani da ba duk kullum ri'in yau mai idan sha'anin yugunihi ba da rannan zai idanu aka kalle shi zai ce rannan idanu jajaye kamar kamar garwashi a fuska ta yi baki kirin kamar bakin duhun dare haka aka ci za ga idan mujirmi rannan jaja zur kamar gawayi a fuskan kuma baki wulik kamar bakin duhun dare sannan kuma jibinsa ma kawai yana, yana iyo a cikin jibinsa yana daga yana daga habansa don kada, kada jibin, jibin jikinsa ya shiga bakinsa to ka gani rannan kaga, kaga, kaga mutum a kaskance to sai a ce kuma wannan kenan a dama shi kenan ai ka san rannan hisabi fa za a yi bincike za a yi kotu za a je rannan mafaɗin sai da zainab da take cewa take cewa da yazidu ya ishe ka gobe kiyama Allah ne alƙali manzan Allah ne mai kai ƙara kuma jibrilu ne lauya ok wannan kotun ya ishe ka to kaga bayan an yi hukumci ai kaga abin da zai biyo bayan hukumci ya fi muni ko to shine saboda Allah ta'ala ba ba ana tsere mashi bane shi yasa ya kan kyale mutane su kan ta ganin kaman kyale mutum da aka yi kaman ya kaman ya gagara to ba gagarau bane Allah ta'ala baya gaggawa saboda baya jin tsoron fauti a cikin masuri inna ma ya ajulu man ya khaful faut mai jin tsoron kubucewan abu ne yake gaggawa da ainihin wata ranar mutum zai da wata ranar zai da mutum zai gudu ma zai gudu ma Allah ya tsere ranar kiyama da sai Allah ce mazama a kama shi karo zai gudu inna ma ajulu man yakhafu al-maut mai mai da kai ke gaggawa mai jin tsoron kubuta kenan kaga idan yanzu a nan a duniya idan basarakin duniya yanzu mazama zai ce a kamo a kamo shi a yi mishi hukunci don kada ya kubuce hukunci amma Allah ta'ala za a tsere mu hukuncinsa to ka gani shi yasa ba ba ba fazarhum yakhudu wa yal'abu yale su su duk abin da su su tawa sannan har su gamu da ranar da ake musu alkawarin to karshen sura ke wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin insha Allah za mu yi za mu karanta ziyara ziyaran ashura da kuma mai addu'a insha Allah
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت عظمة المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت عظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لكم بالتمكين من قتالكم برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاتبة ولعن الله مبنى مرجانة ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرة ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من آل بيتي محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وابرؤوا إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناسبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلم لمن صالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يرزقني أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم مقدم سلك في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب الثاري مع إمام هدى ظاهرا ناتك بالحق منكم وأسأل الله بحجكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وبنو آكلة الأكابد اللئين بن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم العن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين وهذا يوم فرح به آل زياد وآل مروان بكتب من الحسين صلوات الله عليه اللهم فضائف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم الآن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم العن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت على وتابعت على قتله اللهم العنهم جميعا اللهم خص أنت أول ظالم بالعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثانية والثالثة والرابعة اللهم العين يزيد خامسة والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابه الحمد لله على عظيم رضيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الوقود وثبت لي عدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا محجهم دون الحسين عليه السلام السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم in sha Allah za mu za mu gutsuro daga cikin addu'an alkama in sha Allah اللهم يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين يا كاشف كرب المكروبين يا جياث المستغيثين يا صريخ المستصرخين ويا من هو أقرب إلي من حبل الوريد ويا من يحول بين المرء وقلبه ويا من هو بالمنظر العالى وبالأفق المبين ويا من هو الرحمن الرحيم على الأرش استوى ويا من يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور ويا من لا تخفى عليه خافية يا من لا تشتبه عليه الأصوات ويا من لا تقلته الحاجات ويا من لا يبرمه إلحاه الملحين يا مدرك كل فوت يا جامع كل شمل ويا بارئ النفوس بعد الموت يا من هو كل يوم في شأن يا قاضي الحاجات يا منفس الكربات يا مطيع السؤلات يا ولي الرغبات يا كافي المهمات يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء في السماوات والأرضين أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين فإني بهم أتوجه إليك في مقامي هذا وبهم أتوصل وبهم أتشفع إليك وبحقهم أسألك وأقسم وأعظم عليك وبالشأن الذي لهم عندك وبالقدر الذي لهم عندك بالذي فضلتهم على العالمين وباسمك الذي جعلته عندهم وبه خصصتهم دون العالمين وبه أبنتهم وأبنت فضلهم من فضل العالمين حتى فاق فضلهم فضل العالمين جميعا نسألك اللهم أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تكشف عنا غمومنا وهمومنا وكروبنا وتكفي وتكفي عنا المهمة من أمورنا وتقضي عنا ديوننا وتجيرنا من الفقر وتجيرنا من الفاقة وتغنينا عن المسألة إلى المخلوقين وتكفينا هم من نخاف هما وعسرا من نخاف عسرا وخزونة من نخاف خزونة وشر من نخاف شرا ومكر من نخاف مكرا وبغي من نخاف بغيا وجور من نخاف جورا وسلطان من نخاف سلطانا وكيد من نخاف كيدا ومقدرة من نخاف مقدرته علينا وترد عنا كيد الكيدا ومكر المكر اللهم من أرادنا فأريد ومن كادنا فقيد واصرف عنا كيده ومكره وبعصه وأمانيه وامنعه عنا كيف شئت وأنا شئت اللهم اشغله عنا بفقر لا تجبره وببلاء لا تستره وبفاقة لا تصدها وبسقم لا تعافيه وذل لا تعزه وبمسكنة لا تجبرها اللهم اضرب بالظل نصب عينيه وأدخل عليه الفقر في منزله والعلة والسقم في بدني حتى تشغله عنا بشغل شاغل لا فراغ له وأنسه ذكرنا كما أنسيته ذكرك وخذ عنا بسمعه وبصره ولسانه ويده ورجله وقلبه وجميع جواره وأدخل عليه في جميع ذلك السقم ولا تشوي حتى تجعل ذلك له شغلا شاغلا به عنا وعن ذكرنا واكفنا يا كافي ما لا يكفي سواك فإنك الكافي لا كافي سواك ومفرج لا ما- لا مفرج سواك ومغيث لا مغيث سواك وجار لا جار سواك خاب من كان جاره سواك ومغيث ومغيثه سواك ومفزعه إلى سواك ومحبه إلى سواك وملجأه إلى غيرك ومن جاه من خلوق غيرك فأنت ثقتنا ورجاءنا ومفزعنا ومهربنا ومرجع- وملجأنا ومنجانا بك نستفتح وبك نستنجح وبمحمد وآل محمد نتوجه إليك ونتوصل ونتشفع ونسألك يا الله يا الله يا الله لك الحمد ولك الشكر وإليك المشتكى وأنت المستعان ونسألك يا الله يا الله يا الله بحج محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تكشف عنا غمومنا وهمومنا وكروبنا في مقامنا هذا كما كشفت عن نبيك همه وغمه وكربه وكفيته حول عدوه واكشف عنا كما كشفت عن وفرج عنا كما فرجت عن واكفنا كما كفيت واصرف عنا حول ما نخاف حولا ومعونة ما نخاف معونة وهم ما نخاف حما بلا مؤنة على أنفسنا من ذلك وصرفنا بقضاء حوائجنا وكفاية ما همنا همه من أمر آخرتنا ودنيانا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين يا رب